addu'ar da zan ringa yi don na daina akan makalla
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما مسلمي ina tuna mana a wajabcin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kan waɗannan manya-manyan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya lulluɓe mu da su a cikin wannan addini wanda ke cike da rahama da dausayi da tausasawa ta ubangiji muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan wannan addini akan wannan tafarki zaɓin da Allah ya mana subhanahu wa ta'ala don laifinsa mu zamanto musulmai masu imani al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar fiyayyen littafi al'ur'ani mai girma al'umma da ta zama wato al'ummatul khatima al'umma wadda ta zama cikamakon al'ummomi duka kamar yadda manzanta shi ne cikamakin manzanni duka wannan tausasawa ce daga ubangiji al'ummar da allah ya mata bai wadda wato bai wa wasu al'ummomi da suka gabata ba wajen tsare mata littafinta da ainihin istikamarta da dawamarta wanda wannan shine abin da muke ni'imtuwa da shi tun daga lokacin da aka gabatar da bayanai a wajen bude masallaci kafin sallah har lokacin da aka yi sallah ba da profesa ya yi da sauran bayanan da malamai da katira suka gabatar da duk uwa Allah ya musu albarka waɗanda duka muna roƙon Allah ta'ala ya sa su zama masu matuƙar amfani ga ainihin al'umma baki ɗaya kuma kamar da nake na fara da farko dole ne kuma haƙƙin Allah ne a kanmu mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala matuƙa a daidai wannan lokaci lokaci na akhir zaman a sharatar sa'a da yawa sun bayyana lokaci na fitan da yawa bid'o'i sun yawaita a bayan ƙasa fitintinu da soye-soyen zukata sun yawaita matuƙa da ainihin makaɗin surori daban-daban kamanni daban-daban karkatar mutane zuwa ga duniya sun yawaita to amma a daidai wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala saboda dukkan da yawa al'umman nan ya sanya wato ba za ta karkace ta ɓace baki ɗaya ba Allah ta'ala ya sanya littafin Allah sarare ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ta'ala ya ce mu ne muka saukar da alkur'ani kuma muka tsare shi tsare alkur'ani shine sirrin tsare wannan addini addini na musulunci dole ne ainihin wato mu dinga jin wannan a koda yaushe cewa Allah ya mana baiwa kuma ya yi mana zaɓi ainihin na wannan musamman a rayuwar sunna karantarwa ta sunna da ƙoƙarin fahimtar da al'umma sunna a kowane lokaci da yadda abin yake ƙara faɗaɗa cikin lokaci ana buɗe marakis daban-daban cibiyoyi ainihin makarantu masallatai musamman misalan waɗannan da katira waɗannan matasan malamai waɗanda suke duk duniya ainihin karatunsu yana karaɗewa ko'ina ana amfanuwa da su matuƙa da gaske to Allah yi wa wannan al'umma albarka da wayannan abubuwa na baiwa da yawa to fa wajibi ne mu zama mun gode ma Allah akan wannan ta hanyar muhimmanta wannan da sanin cewa Allah ya mana wannan baiwa duk wani bawa na Allah a daidai wannan lokaci da ya bar kansa bid'o'i suka yi tafiyar ruwa da shi ko kuma wasu abubuwa na fitattunun duniya na shagaltuwa da ita to babu shakka akwai sakaci daga janibin su domin Allah ta'ala ya yalwata mu da cibiyoyi da kafafe da yawa na gane ainihin gaskiya kuma dole ne mu ji wannan aram Allah ta'ala ya mana baiwa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un duk wani abu da zamu yi gadara da shi ko wani zai gadara da shi yanzu wato tun da matan daga lokacin da Allah ya saka da shari'ar addinin musulunci to babu wani abu mai kima kamar addini addinin musulunci alqur'ani mai girma kamar da malaman tafsirar da yawa suka ambata cewa farla Allah subhanahu wata'ala addinin musulunci rahmarsa alqur'ani ko kuma akasin haka wannan dai shine tabbatar addini to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana baiwa lalle ne mu rungumi wannan baiwa mu bibi abinda maluman nan suka ainihin ambata na cewa a raya masallatai da dukkanin abinda ainihin aka kafa masallatan domin sa ya zama ainihin domin masallata domin sa aka assasa masallatan da kuma cibiyoyi na karantarwa da kuma sadaukarwa malamai da ɗaliban ilimi wajen ilmantarwa a koda yaushe mu karfafi sunna abin takeici ne matuƙa a ce mutum ya rayu yana addini amma ya koma ga Allah ya tabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce man hadasa fi amrina hadha ma laysa min huwar man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad amma tare da bayyana waɗannan dukkan da kuma dalilai duka da suke nuna bacin bid'a da kuma munin makomar masu ita amma ka duba yadda bid'o'i suke fasuwa kuma wasu suka haƙiƙe ce suna ta ƙoƙarin kare su malaman Allah saka musu alheri a koda yaushe dare da rana suke ta ƙoƙarin bayyana wa al'umma menene sunna menene kuma hadarin bid'o'in domin karshen ta shine bawa ya wayi gari ya tabe rayuwar duniya ba komai ba ce lokaci ne takaitacce mutum zai gama duk abin da mutum zai yi a wannan rayuwa ta duniya lokaci ne kawai da zarar lokacin ya wuce to nasarar mutum ita ce ya zama ya rayu akan wannan farla ta Allah da rahmarsa wato musulunci da kuma riko da alkur'ani ma'ana da suna masu Allah sallallahu alaihi wasallam wani cikin magabata yana cewa idza arada Allahu bi abdin khairan razaqahu umuran salasa Allah ya nufi bawa da alkhairi sai masa arziki da abubuwa guda uku na farko alfiqh fi din fahimtar addinin musulunci sannan na biyu albasar bi uyubi mutum ya gane aibobin sa da laifuffuka sa don ya gyara sannan na uku azhudu fi dunya takaita ainihin damuwa da duniya mu'amalanta duniya yadda ya dace da ita ma'ana ita hanya ce daga Allah muke kuma zaman Allah muke kuma zuwa ga Allah za mu koma kuma an bayyana mana tsarin da za mu rayu da shi har mu koma gare shi don haka kada mu gutuncewa Allah kada mu yi sakaci mu zauna mu bar kanmu cikin jahilci kada mu yi ruwa da abin da Allah ya bamu ainihin na dama ta dukiya ko dukkan wani abu na alfarma da zai taimaka addinin nan ya ɗaukaka ya ainihin ya samu tagomashi ya samu ainihin ci gaba wannan ƙoƙari da za mu yi wajen inganta riƙonmu da addini da bunƙasa ilimi da ainihin ciyar da ilimi gaba babu shakka wannan shine misali godiya da zamu ma Allah subhanahu wataala kuma shine abinda zai lullube ya kewaye rayuwarmu da albarka kuma shi zai sa bayan mu ya zama mai kyau kuma alkhairin da ya taho aine muka riske shi to da wannan mu ma zamu zama waɗanda suka tura shi zuwa gaba kuma mu gadar da alkhairi ga waɗanda suke a baya da mu da haka yana jan hankalinmu abinda muka sani mu ƙara inganta ainihin wannan sani ko mu ƙoƙarin yaɗa shi sannan lalle mu tanadi kawunan mu cewa lalle a duk inda ilmantarwa take to mu ta ƙoƙarin bibiya domin ainihin mu fa'idanta sannan mu yi ƙoƙari babu shaka mu gane sunna mu guji bid'a domin gudun kada mu yi rayuwa ta taɓewa sannan rayuwar mu ta yau da kullum kamar da malamu suka yi ta bayani kada mu sake harkokin mu na rayuwar duniya su zama nesa da addinin mu addininmu na musulunci ya rungumi rayuwar mutum duka imaninka aqidarka ibadarka mu'amalarka halayenka da ɗabi'unka da dukkanin manufofinka da ainihin kazar-kazar ɗinka duka addininka ya tsara maka wannan nasararka duniya da lahira shine ka ɗora rayuwar taka a bisa wannan tafarki wannan gwadabe wannan shine karanta wani littafin Allah makarantar rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan rayuwa takaitacciya wacce bata wuce digo ba a cikin teku za ta haifar da sa'ada ta har abada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin rayuwar duniya da ni'imominta kamar ka je teku ne ka tsoma yatsarka ka cire kwatankwacin ni'imar duniya duka kamar damshin da ya kama yatsarka sauran abin da yake kwance na tekun kamar ni'imar lahira to Allah ya bamu ainihin sila ya bamu sababi wanda zai kai mu ya bayu zuwa ga ainihin rayuwarmu ta haifan mana sa'ada ta har abada to kada mu yi sakaci kada ainihin ainihin mai wasa kada mu yi sakaci bada mu'amala ya zamanto son zuciya ya gabace mu ya gabace rayuwarmu Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah yake cewa kun ma'allahi wato kun kun ma'allahi kun ma'annafsi kun ma'allahi fi wato a takaice abin ke faɗa cewa yi ƙoƙari ka zamanto yayin da za ka yi mu'amala da mutane to kana duba janibin ainihin Allah ne ba janibin son ranka ba ma'ana duk abin da za ka yi to ka so kubuta ainihin a wurin Allah kada ka sanya son zuciya wanda zai jawo maka toma a wurin Allah mu'amalarka da mutane kada ka so ranka ainihin ka ƙi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rayuwa ta mu akwai fitintinu da yawa waɗanda suke jawo tabi'a nauyi da yawa wanda zai zamanto mana da dama a makomar mu yi ƙoƙarin fahimtar mu ta addini ta haɗe komai namu a rayuwa mu'amalar mu ta ɗoro akan karantarwar littafin Allah da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu wannan markazi tare da wannan masallaci Allah ya sanya musu albarka alkhairan da muke fata duka ya wuce haka kuma sau da yawa a cikin wannan addini Allah ya saba yi mana wannan ibn al-jawzi rahimahullah ke cewa kana iya tawassuli da wata rahama da Allah ya maka ladafin da ya maka ka roƙe shi ya ƙara maka sama da wannan Allah ta'ala muna roƙonka da ladafin da ka mana ka shiryar da mu ka dora mu akan wannan tafarki ba dan mun iya ko mun ainihin cancanta ba rahama ka ce muna roƙonka ninka ka ƙara mana wannan nima ka dawama da mu a cikin ta Allah ka tsare mu daga tabewa ta sanadin biye-biyen son zuciya na ainihin bid'o'i ko kuma karkata zuwa ga harkokin rayuwar duniya ko kuma wasu abubuwa na fitintinu waɗanda za su iya fitinar da mu Allah ka tsare mu daga wannan Allah ka ɗora mu akan tafarki madaidaici har mu zamanto bayan Allah waɗanda za su amfana su amfanar a wannan rayuwa su yi tasiri Allah ya gafarta mana Allah ya mana afuwa Allah ya jibance mu jibance lamuran mu baki ɗaya ina ganin zan takaita a nan Allah ya mana afuwa na'am to um, ala kulli halin kamar da muka ambata har kullun idan mutum zai tuna girman Allah farko dai addu'a wato mutum ya aikata zai ya sake dawowa ya sake komawa ya sake akwai dai alaman cewa akwai ainihin sauran imani a cikin zuciyar mutum akwai wakasu damir a cikin zuciyar mai wannan abin da za a iya cewa ba za a ce babu addu'a ba lallai addu'a ta neman shiriya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne wanda yake tabbatacce ne ka yi naci wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da za ka iya cikin sujadarka da dukkan lokuta da suka dace a yi addu'a amma dai babban abin shi ne tuna illar aikata zunubi ko kuma dawama akan zunubi yayin da ainihin bawa ya yi sabo da zunubi tuna cewa sakamakon wannan zanibin yayin da ya zo to mutum ya manta da dukkanin wani ainihin jin daɗi ko morewa da za a iya cewa mutum ya samu a daidai wannan lokaci da ya saba wa Allah mutum ya tuna hisabi da zai biyo baya ko kuma ainihin haƙoƙi na zalunci da suka doro a kansa tabiyar da ke kansa mutum ya tuna wannan lokacin duk amfani da za mu samu na sabon Allah mu sani cewa wani lokaci zai zo da duk wannan abin ya wuce sai zunubin ne da abin da zai biyo baya na zunubin na hisabi da munakasha a kansa to yawan tuna cewa lalle akwai hisabi ainihin akwai nauyin wannan zunubi to zai taimaka wajen ainihin samun kukuta da ainihin raguwar ta'allaka zuciya da wannan tare da yawan istighfari yawan neman gafara yawan zikiri malazim al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farja min kulli dhiqin maharaja ka yawanta istighfari tare da nadama da roƙon Allah ta'ala ya gyara zuciyarka ya wanke tsatsa zuciyarka kamar yadda nace da dukkanin abin da zaka iya na tawassuli in ka nace akan wannan kana tuna ainihin wato mummunan sakamako da zai biyo bayan dorewa akan wannan zunubi in Allah ya so muna roƙon Allah ta'ala ya baka iko na kukuta daga wannan mugun aiki da ma sauran ire-iren waɗannan laifuka wanda muke aikatawa muna roƙon Allah ta'ala ya kimsa mana shari'a kuma anin ya ba mu iko anin na barin dukkan wani abu da zai kawo mana fushin Allah subhanahu wa ta'ala na san akwai bayanai makamanta waɗanda to amma dai takaituwar lokaci ina ganin ya kamata mu takaita insha Allah na'am eh dakta yake bada shawara cewa daga cikin abin da zai taimaka canza abokai babu shakka abokai suna da mummunan tasiri matukar kana tare da waɗanda suke wannan harka to ko da ka so ka janye la'alla za su nuna maka cewa ai su ma suna da kirkin nagarta suna addini don haka dan menene idan wannan za su dinga tsayyana maka amma canza abokai ka koma zuwa ga abokai salihai eh ka halar dinga halarta gurare na nagarta waɗanda ambatan irin wannan abubuwan zai takaita zai taimaka Allah saka alheri da wannan gudumawa eh Allah ya mana afuwa Allah kuma datar da mu eh wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masha Allah.
Nawa da nana.